rububiyya ko yace tauhidin rububiyya ya kasu kashi uku ya kunshi abubuwa uku he eh wato game da cewa Allah ya kadaita da halitta Allah ya kadaita da mulki Allah ya kadaita da tadbiri shirya al'amura wannan shine abin da tauhidin rububiyya ya kunsa yadda da cewa Allah shine kawai mahalicci shine kawai mai mulki shine kawai mai shirya al'amura ya kawo ayoyi masu kawo dalili game da haka ko to yace fa in kulta ya kawo ayoyi masu nuna eh Allah shi ɗaya ke yin halitta Allah shi ɗaya ke banta da mulki Allah shi ɗaya ke banta da tadabiri shirya al'amura yace fa in kulta in kacce kaifa tajma'u yaya zaka hadawa baina qaulika tsakanin magana kada kace inna Allah munfaridun bil mulki Allah shi ya kadaita da mulki ba mun ce Allah shi ɗaya kadaita da mulki ba yadda da cewa Allah shi ɗaya kaɗaita da mulki, shi ɗaya kaɗaita da halitta, shi ɗaya kaɗaita da da shirya al'amuran bayi, wannan shi ne abin da tauhidin rububiya ke karantarwa ko? To, in ka ce Allah shi ɗaya kaɗaita da mulki, yaya za ka haɗawa wa bayan izbatil mulki da kuma tsakanin tabbatar da mulki lil makhluki daga talikai, akwai wasu ayoyi da haddasai da na tabbatar da talikai ma suna da mulki. Yanzu ba muna da gwamnan Sokoto ba? Me a ma'anar gwamnan Sokoto? mai mulkin jihar Sokoto shi ke da akwai wani mai mulki banda Allah to ya za ka yi ƙullillahunmu malikal mulki yutil mulka man yasha yana bayar da mulki ga wanda yake so shi da kai da yace yana bayar da mulki to kuma an ce mulki ya keɓanta gare shi to sai mu fahimci mulkin gwamnan jihar Sokoto yana da bambanci da mulkin Allah mulkin bambancin mulkin Allah da na gwamnan jihar Sokoto mulkin Allah mulki ne cikakke kuma wanda ya ƙwamshi komi saɓanin mulkin gwamnan jihar Sokoto. Na farko mulkin gwamnan jihar Sokoto iyaka territorin jihar Sokoto kawai mulkin nashi ya tsaya. Bai kai Zamfara ba, bai kai Kaduna ba, bai kai Katsina ba, bai kai Legas ba, bai kai Kabe ba, amma shi mulkin Allah ya game ko'ina. Bambanci na farko tsakanin mulkin ɗan Adam da na Allah kenan. Sannan mulkin kuma suna ɗaya ne iyaka kuɗin aka kawo ga hannu ya juyar da shi ɗaya an mulkin. yanzu yana ba da umarni yau ga nau'in tuwon da ya kaso a gidan bello yabo oh amma shi Allah ba isa a yi tuwo ba sai wanda ya kaso sai wanda ya kaso in tuwon da ya kaso a yi yau shi za a yi gidana in na shinkafa in na masara in na mi a masabanin na kaga ashe kenan mulkin gwamna kasiri ne bisa ga mulkin ubangiji sannan da an ka ce ya mulki mutanen jihar sakon da dukiyoyinsu da sauransu yanzu misali ina da kuɗi yanzu nan cikin aljuna yana da kuɗi shi ya bani su yana cewa ga wanda ya kaso in yi da su madalla amma ka Allah shi ya bani su kuma ban iya kashe sai wanda ya kaso sannan mutanen jihar Sokoto da an ka ce gwamna ke mulkin su yanzu yana ya ce wani rashin lahiya sai ya kamu da rashin lahiya ko ko ya zo asibiti ya iskan wani banda kai tashi tun da cikin mulki na haki yana iya haka nan amma da waɗanga ga Allah to kaga ashe mulki ko an ce gwamnan jihar yana da mulki to kai kasan ba irin mulkin Allah ba suna ɗaya na abu da kama ina fatar kuma yanzu haka in ka bincika bai ko garin gaban ya san mi ake ciki to ka gani to ina yake to shi ne ya ce to in kacce fa in kulta in kacce kaifa tajma'u ya za ka haɗawa bai na ƙaulika tsakanin maganar ka da kacce inna Allah mun faridun bil mulki Allah shi ya kaɗaita da mulki ko wa baina izbatil mulki da kuma tsakanin tabbatar da mulki lil makhluqina ga talakai kama fi mithli qawli ta'ala kamar yadda yazo ga kwatancin fadar Allah cikin wata aya yace aw ma malaktum mafatihahu baya halatta ku shiga gidaje cikin suratul nur sai gidan da kun kan mallaka aw ma malaktum ko abinda kun kan mallaki mafatihahu mabudayye ne gidajen ba naku na ba amma kuke kula da su mabudayyen gidan ga hannunku suke to wannan ya halatta ku shiga ko ba ku yi sallama ba kaga yanzu wake da mulkin mabudayen ku kaga sai an kasa mulkin mabudayen ga hannunku kuna da mulki ko ba ku da kuna da mulki mulkin mabudayen gidan ga hannunku yake kaga sai an ka tabbatar da mulki ga talakai to an ce Allah shi ɗaya ke ɗan fita da mulki muna tare kuna fahimtar maganar hakan ga wata aya da Allah ya ce illa ala azwajihim wallazina hum li furujihim hafiz da ma hutsar farjojinsu yana faɗin siffofin mu'minnai illa ala azwajin ba su zuwa farjinsu ko ina sai akan matansu na aure aw ma malakat aymanuhum ko abin da hannayensu na daman nan mallaka ku yangen su ku yangar ka mallaka wace ce mallaka kace ka gani an sanya mallaka ta ga hannunka kai ne mamallakin ta misali to yanzu kaga waɗannan ayoyin da masu kama duk sun tabbatar da mulki ga talikai to yaya za ka yi da waɗannan ayoyin da kuma maganar ka ta farko da kace kun ba mai mulki illa Allah kun fahimci maganar ko kallo na ɗaya hukai an fahimta fal jawabu abinda amsa an yujma bainahuma cewa za a haɗa tsakanin waɗannan mulkokin biyu da mulkin Allah da mulkin gada an kace talakai na da min waje haini ta fuskoki biyu agwa masu a gani mulkin ɗaya ne al'awwal fuska ta farko anna mulkal insani li shay'in mallaka dan adam ga wani abu a ce dan adam ya mallaki wani abu kamar can da an kace kun mallaki mabudayen gidan ku yangin ku mallakar ku ne ba shine mulkin ba laisa aman ba mulki ne ga mamme shamilan wanda ya kunshi komi ba da an ka ce ka mallaki kuyangar kai kai yi mata rayuwa kana iya sa mata rashin lafiya kana iya arzita ta to kana iya kashe ta kaga ashe kenan mulkin da an kai sannan kuma bai halatta kai wani abu wanda ya saba ma shari'a da ita ba mulkin ya danganta Allah ya baka mulkin ta kuma za ka mulke ta ne gwargwadon wada shari'a ta yadda maka kaga ashe kenan mulkin duk da yake an ce ko yangin ku mallaka ku ne ba mulki ne ga mamme wanda ya kunshi komi ba la'annani domin ni amliku ma ta hata yadi na mallaki abin da a karkashin hannuna abin da a gare ni na mallake shi wala amliku amma ban mallaki ma ta hata yadi ka abin da a ga hannunka ba yanzu misali da littafin nan da waɗannan littafin duk mallaka ta ne amma yanzu littafin malla aliyu mallaka ta ne ina iya amsa ta iya kyauta da shi ko in sadaka da shi madalla ka gani kaga ashe kenan mulkin da an kace an gare mu mulki ne kasiri sabanin mulkin ubangiji shi mulkin ubangiji yana iya kashe kowa yana iya arzuta kowa yana iya talauta kowa yana iya duk abin da ya ga dama kaga ashe suna ɗaya haɗa su wal kullu duk halittun Allah mulkullahi ta'ala duk mallakar Allah ne maɗaukakin sarki. Famin haifin shimul ta gehen ƙunsuwa kuma mulkullahi, mulkin Allah a shimalu ya fi ƙunsuwa wa ausa'u ya fi faɗi bisa ga mulkin mutane. Wa huwa mulkun tamun don haka shi mulkin Allah mulki ne wanda a cikakke. A tsani fuska ta biyu, anna mulki li hadha shay mallakar da ni wa wannan abin da anka ce mallaka ta ne laysa mulka haqiqiyan ba mulki ne na haqiqani ba eh a tasarrufu fihi da nake iya tasarrufi ga abin nan kama a sha kamar yadda nake so wa inna ma a tasarrufi kawai ina tasarrufi ne ga abin nan da ni mallaka kama a mara shari'a kamar yadda shari'a ta umurta ba kamar yadda nake so ba wa kama adinal malikul haqiqi kuma ina mallaka abin ne kamar yadda mamallaki na haqiqani wa huwa Allah ta'ala shine Allah adina yayi izini tunda ko yangan nan yanzu ban iya kamo ta in yanke mata hannu tunda mallaka ta ne ko ina iyawa ban iyawa ni hakan na saba ma Allah walau bi ita dirhaman bi dirhamaini dirhami kuɗi waɗanda a cikin aljihunka ba mallaka ka bane to yanzu da ka sayar da dirhami guda da dirhami biyu lam amlika zalika ban mallake yin haka nan ba ina da dama in sai da dirhami guda na a biyan dirhami biyu babu kaga da bal falil ta shigo ko wallahi hillu li zalika yan haka nan bai halatta ba garan fa idan to don hakan ga mulki kasirin mulki na ga abin da nan mallaka da an ka ce na mallaki kaza na mallaki kaza mulki na takaitaccen mulki ne wa aidan kuma dai la amliku fi shay'an ban mallaki komi ga abin nan da nin mallaka ba minan nahiyatul qadariyya ta bangare ta samun iko duk da yake na mallaki koyangat amma ta ta bangaren kudura ban mallaki komi na ta ba ina fatar kun fahimta la'anna tasarrufa domin tasarrufin abin nan da nin mallaka lillahi yana ga Allah ba garan yake ba numfashin bai wannan da lafiyarta da rashin lafiyarta da arzikinta da sauran abubuwanta duk ga hannuna suke ba mallaka ta mallaka Allah ne ashe kenan mulki da ba cikakke bane fala astadiu banda ikon ana aqulu la abdi almari in ce ma bawa na mara shi lafiya ibra warke fa yabra'u ya warke ko ina iya yin haka nan ashe kenan mulkin kasiri ne wala astadiu ban samun ikon ana aqulu la abdi as-sahih in ce ma bawa na lafiyayye ash-shahihi lafiyayye imrid rashin lafiya fa yamrid ya kamu da rashin lafiya ban da wannan iko kaga ashe kenan mulki na gare shi mulki ne kasiri takaitacce eh la'anna tasarruf al-haqiqi domin tasarrufi na haqiqani lillahi ta'ala ya tabbata ga Allah amma shi Allah yana iya ce ma bawan kamu da rashin lafiya kamu ko bai iyawa yana iyawa to kaga shi an mamallaki fallau qala lahu kuma da Allah ya ce ma bawan nawa ibra warke bari a zai warke walau ƙala da Allah ya ce mai imrid kamu da rashin lafiya amrada zai kamu da rashin lafiya fa'izan tun da haka abu yake la amliku tasarrufal mutlaqa ban mallaki tasarrufi sakewa wai shar'an na shari'a wala ƙaddaran koko na ƙaddarowa ba fa mulki huna don haka mulki na anan ga abin nan da nin mallaka ƙasirin mulki ne takaitacce min haithu tasarrufi ta gehen tasarrufi muna tare wa ƙasirin kuma takaitacce ne min haithu shimuli ta gefen ƙunsuwa wal umumi da gamewa ba duk da yake na mallaki koyangan nan amma ba komi na ta ne mallaka ba iyaka abin nan mallaka kawai ba ta umarni take ɗebo min ruwa zo ke min wanki take min shara su ɗaya ni mallaka amma sauran abubuwanta mallaka su yana ga Allah wa bi zalika yatabayyana lana to da wannan yake bayyana gare mu kaifa kanan firadullahi ta'ala bin yadda kadaituwar Allah da mulki ta kasance yanzu mun yadda mulki duka gaba ɗaya na Allah ne ko ba mu yadda ba madalla ko da an cewa ne yan mallake kaza mulki ne kasiri amma mulki cikakken mulki a yi tasarrufi duk yadda ake so ga abin nan yana ga Allah wa alaikum assalam muna tare wa amma tadbiru to amma tadbiri shi ko dama uku ne ko wanda ke tabbatar da rububiyya mulki da halitta da tadbiri to mun yi halitta mun yi bayanin mulki saura tadbiri to shi kuma shirya al'amurra da an kace yake banta shirya al'amuran bayi tadbirul ibadi shirya al'amuran bayi an kace yake banta ga Allah ko shi ko tadbiri falil insan tadbiri a tadbiru dan adam ma yana da tadbiri yana shiryawa tun daga mun shirya mu rinka haduwa asibiti da lahadin nan muna karatu kuma gashi muna yi ba shiri ba ne madalla walakin na ƙulu sai dai za mu ce haza tadbiru ƙasirin wannan tadbiri irin mulki ne da an ka ce ɗan adam ya mallaki mulki mun ka ce mulkin ɗan adam ƙasiri to haka tadbirin ɗan adam ƙasiri ne yanzu ran da Allah ya kawo ruwan sama mun ka tashi tun da jijjihi ana ruwan sama har gari Allah ya waye karatun gana yiwa wato kaga ashe kenan ba ashe kenan shirin da mun kai na yin karatu sai in Allah ya yarda da shi kaga ga haƙiƙani wa shirya karatun Allah tabaraka wata'ala don haka tadbirin muqasiri ne kalwa jahayni kamar fuskokin can biyu asabiqaini waɗanda na gabata fil mulki ga sha'anin mulki laysa kullu shay'in ba wai kowane abu amliku tadbira fihi nin mallaki tadbiri cikin sa ba wa inna ma amliku tadbira ma kana tahta hiyazati kawai na mallaki tadbira abinda a karkashin hauzi na wa mulki da kuma mulki na wakadhalika hakan ga wakadhalika saboda hakan ga la amliku tadbirahu ban mallaki tadbirin sa ba illa ala wafqi shari'a sai akan abin da ya dace da shari'a allazi abaha li hada tadbir shari'a nan da ta halatta min wannan tadbirin muna tare tadbirin kun bai halatta in yi shiga abin ban mallaki tadbiri ba sai abin nan mallaka hakan ga tadbirin ga abin nan mallaka kuma sai wanda sai abin da ya dace da shari'a ba duk abin da ga dama in yi da shi ba kaga ashe falmu da birul haqiqi kenan huwallahu muna tare wa hina idan to lokacin nan ya ta bayyana zai bayyana anna qaulana cewa maganar da mun kai cewa inna Allah ta'ala mun faridun bil khalqi Allah madaukakin sarki shine makadaici da halitta wal mulki da mulki wat tadbir da tadbiri kulliyatun magana ce gaba daya ammatun wadda ta game komi mutlaqa wadda take sakewa wai la yustathna min ha shay'un ba a toge komi gare ta sabanin mulkin mu ba mulki ne na gaba ɗaya ba in an ka ce ɗan adam na iya halitta ba halitta ce ta gaba ɗaya ba in an ka ce ɗan adam na da tadbiri ba tadbiri ne na gaba ɗaya ba amma da mulki da halitta da tadbiri na Allah shi kulliya ne amma ne mudlaka ne ba a toge komi la'anna kullama auranna domin duk abin da mun ka kawo shi la yu'aridu bai saba ma ma ma ma sabata lillahi ko bai saba ma abin da ya tabbata ga Allah min zalika daga wannan duk abin da mun ha kawo cewa dan adam na da mulki dan adam na iya halitta dan adam na tadbiri to bai saba ma abin da ya tabbata ga Allah mulkin sai yadda Allah ya so tadbirin sai yadda Allah ya so halitta kuma sai yadda Allah ya baka ikon kai kuma an ce dan adam yayi halitta ba irin halitta ta Allah ba kamar misali in mutum yayi waya ga ko to an ka zo da larabci babu lai a ce ya halicci waya amma lura roba da ƙarfe da plastic ɗin da ya halicci waya shi ya yi su nawa ne ne na Allah ne da Allah bai su bai iya yin wayar sannan basirar yin wayar wani ba shi ita shi ya ba kai ne Allah ya bashi in Allah ya shahita yanzu in kace ya koma wata bai iya yi ashe ga hakikin wani ne mahallicin wayar Allah wallahu khalaqakum ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da duk abin da kuke aikatawa da bai baka iko baka iya yin wayar tunda mutum nawa annan wanda in kana kashe shi bai iya yin wayar ga ashe kenan wanda ya baka basira ta yin wayar shi amma shi a wanda ya ga hakikan ya ka dai kai tunda kai kuma sai a ce ka halicce ta to sai mu tsaya nan ko to madalla to tabbatar da waɗannan abubuwa ga uku sune tauhidin rububiyya shi abin tauhidin rububiyya ke magana tabbatar da halitta ga Allah tabbatar da mulki ga Allah tabbatar da shirya al'amuran bayi ga Allah ga hannun Allah yake duk abin da kan gaba abin da ke gudana saboda Allah ya shiryo duk duniya ta su tsara abu in bai daidai tsara Allah ba null and void zai zan aikin banza wa karewanka ko ku aikin banza ba ɗansa ya sa gudunmuwa da hannun in yi cewa ci da kai koko to da Allah ya shirya da mu samu na albarka ga abin da mu karanta to waɗan karanci ka sai an daddaka ba karatu na da aka rewa ɗaya ajile sai an daddaka to Allah ya shirya shi mu adalla yau akwai ɗaurin auren raki zai yawa akwai na mallam Mustapha Hizba Mustapha Hezba da muke tare shi nan kun san shi ko mai jikin nan yau za a ɗara mai aure amma can gaba ga kan giwa shi kan sai dai a yi addu'a ko wanda duk bai tafi ba yanzu bai samu to Allah shi sa a yi laya ƙare lafiya wanda Allah akwai ɗauran auren ɗayan ciyaman na fati guda biyu guda ƙarhe goma nan guda kuma ƙarhe sha ɗaya ƙofa a tiku gidan mallan uban doma sannan eh eh o shi a goma na na asha ɗai to ok na akwai ɗauran auren ɗaya mai wanga mande wan shamsu shi ko ƙarhe goma ko shi ko ƙarhe goma to ka gani to sai a rarraba kowa a waɗanga su ta hinan waɗanga su ta hinan tunda abin ya yi yawa mutuwa ta shiga kasuwa dama ƙarshen Disamba musulmi sun koma kamar kirista litattaba unna sunana man kana qablakum shirran bi shibrin an sanya lalurorin aure mafi yawa lokacin da san ba sannan suka bugu kuwan su sai ku tanye su koyi buki tare da su ya kamata a canza mm kaji tun da tanyen su buki na za a yi mun sanya bukukuwan mu sai a ce wai sannan aka samu hutu ai duk wanda zai aure ma'aikatan nan ko ta kahin raita in ka ce aure za ka yi suna ba hako da sati guda ko sati biyu ku kai aure ka dawo haka ba shi raɗi sai an sanya shi da san ba kuma ɗaura aure inda an gane duk a mai sai ran a masallacin jum'a duk yahi an ga masallacin jum'a ɗaura aure kowa ya wace ka huta da gayyato mutane gari wa gari a yi ma taro ga taron jum'a nan ko ɗaurin auren ko babu suna zuwa sallar jum'a shikenan duk yahi kuma kaga a rage makiɗa da area boys da ka damun mutane masallaci ne ayawa ce sannan an huta da kanofi kudin da zaka biya dauka kanofi a yaron huna da daukar kujeri ha duk an huta da waɗannan da abinci ga wata bid'a nan na son ta kashe sunna in an kai abinci sai a yi liyafa take away nan da aka ba mutane to an yi replacement ɗine da walima yanzu za ka iska mu duk masu aure sun hita batun walima walima kuma wajibi ta ba mustahabbi ba ce amma ya karanta yau wanda zai yi aure ka je ya yi walima saboda mai kuɗin da za a walima an riga an yi su ga abincin nan kuma abincin nan ana ce mai walima ka gani don haka ku yi ƙoƙari ku gyara a bayyan wannan ɗauran aure don mutum ya taɓa ɗauran an minti bai sai ka ba shi abinci ba sai ka ba shi abinci ‘yan an ka ɗaura aure amarya ta tare yau gobe sai ka kire walima ita an walima haka nan aka walima sai amarya ta tare dai walima ta sunna za a yi don haka yi ƙoƙari ku bar wannan abinci ku aji kuɗin nan sai a yi walima sannan duk wanda ya aure bai walima bai san ana biya ta bashi walima wajibi ce ba mustahabi ana biya ta bashi ƙwarai ko wajibi ce wajibi na faɗuwa to kuma musamman kana da iko To, to ina kun ka karanta ko cikin lahalari da lahalari har muktasar ina an ha karanta yin wannan abinci an ɗaura aure. Babu. To ya za a atastabdiluna alladhi huwa adana bil ladhi huwa khairun. A canza wanda adda asali da wanda bai da asali. Wanda bai da asali ɗauran aure a bada abinci. Taron ɗauran auren ma daga baya zamanin annai ba a wanga taro. Shi yasa wasu malamai ma suna ganin wanga taron ɗauran aure bai da bai da mamaci taron addu'a suna. Wasu kuma suna ganin a'a za a sauƙa neman ƙarin shaida ne neman shaida kuma mustahabbi ne shaidar da wajibi ga aure mutum biyu da bakin mutum biyu zuwa miliyan duk mustahabbi ne a samu jama'a masu yawa su shaida nan ɗaya na aka laɓawa ma zamanin manzon Allah kadiba girman Madina zamanin manzon dan gari na dan kuntatacce bai da yawa amma sahabi yayi aure cikin Madina manzon Allah bai sani ba kamar jabir ɗan abdullah an da da wurin yaƙi annabi ya gaina sauri ce saurin mi haka ya ce annabi aure ni ka sauri in ta gida ya ce wace iri ka aura ba zaura ko budurwa ya ce ba zaura ya ce don baka aure budurwa ba ya ce ka san mahaifina ya yi shahada ga yaƙin uhudu ya ban min ƴan uwa mata guda tara ya ɗauko yarinya irin su ina taka irin riƙa su shi na ɗauko yarin uwarsu don ta riƙa su ya ce Allah shi ma albarka kaga nun annabi bai san jabir ya yi aure ba to in ana gayyata wani wa jabir ya kuwa cancanta ya gayyata manzon Allah haka Abdurrahman ibn Auf da yayi hijira ya taho annabi ya hada shi da wani dan kasuwa da yake dan kasuwa ne ya kira matan nace Allah ya sa ma albarka ga dukiyarka da matanka ban sun matanka rike abinka ban sun dukiyarka akwai kasuwa garin gai guda mai inda kasuwa take shikenan ya tai ba a dade ba ya samu kuɗin aure to in sun kai aure inda duk za su wanka sai a zuba turaren za a fara ni a yi wanka da shi sai jikin mutum ya yi ja da ango da amarya duk an sunanta shi an ana an kame su da lalle sai a wani mutum wanka da ruwan lalle don jiki na ya yi ja ba lalle ake turaren za a fara ni ake sa ga ruwa sai jikinka ya yi ja kuma ya kamshi dama turare ne sunna ne amma yanzu kaga ta mutu har ga ahli sunna to sai a sabsabiyar wanka da turaren za a fara ni da abdurrahman ya sai ya gajijjiga hannu na yace menene yace aure ni ya manzon Allah Abdulrahman ya yi aure cikin garin Madina manzon Allah bai sani ba. Aure ni nawa ka biya sadaki? Ya ce na biya kaza, nauyin gunsun da bino na zinariya shi ne biya. Ya ce barakallahu laka wa baraka alaika aulim walau bi shatin. Allah shi ma albarka albarka ga matar da zuri'ar da za ku kai walima ko da da akuya. Kaga duk waɗanda suna nuna sannan ga matan nan hadisin sahalum na sa'idin as-sa'id. wata mata ta zo ta iskan ma annabi ta ce in kana da bukata na ba da kai na gare ka ya rasulullah annabi ya dube ta ƙasa habbisa ya sadda kai sai wani ya miƙe ce annabi in baka da bukata ni ina so ya cika wa sadaki ya ce wala ban da shi ta yi gida ka dibo ta yadda wacce babu komi ta yi ko zobe na bakin ƙarhe ta yadda ko zobe bakin ƙarhe babu to mi kan mallaka na qur'ani yace ina da bakar da Ali Imran kana iya karance su da kai yace yace to na na auren ma ita akan ka karantar da ita su yaji abita sun kai yace a tai a kira su Abubakar a zo ayi addu'a ku diba hadisin duk ruwayoyin hadisin da hadisi ne muttafaqun alai mun yi tun cikin bulugul maram yana nan ciki ku diba annabi yace a tai a tai ta kira ƴan uwanta ko a tai a kira mutane a zo ayi addu'a shikenan dama shedun mi ashe da wajibi ga aure bai halatta ayi aure sai da shaida amma me shaida wajibi mutum biyu to dama tare da mutane ta iskan mai shi kenan magana a ce a kira wasu a ce tanki a kira wasu balle a buga kati a wannan abubuwa na da zamani ya kawo ba dole ba ne na hata kun fahimta to in ma dai taron mutane aka so akwai taron mutane da ya wuce masallacin juma'a sai ka ɗauki abinka ka ka huta da buga kati sai dai katin tana da wata hikima in baka haka su ko masu kawo gudunmuwa ba san kaya ba shi ɗaya hikimar ta ce mun kai aka mutum da ɗauka ƙwara goro ƙwara uku ko ƙwara biyar to ya san maganar yi ko sai a aiku dubu biyar kaga an unhana to shi da unhaninta amma taron mutane ya ko ina ana samun mutane yanzu taron gana mu na kara muna iya ɗaura aure haku ba mu iyawa mun fi talatin nan ne a to abinda aka dan mutum biyu an samu talatin wacce shaida akwai kotu akwai wata shari'a da an kashe sai mutane sun kai talatin to ga mu nan mun kai talatin kaga yan bancin sanar wannan gwamna ya jiya ya kawo wani abu da mataimaki ne da honorable honorable din nan buga kati bai da wata fa'ida amma su ko in ba haka nan kai ba kyalewa su kai shi ɗaya don haka a sauƙaƙa amma yanzu ka tashi ɗauran aure kana da abokin da kun kai karatu kaduna ka aika mai ka ce shigo mota ya taho har sakutun ɗauran auren ka ya koma ka wahal sai yana ta yi a haɗari ya mutu har abada ba a barin cewa wurin ɗauran auren ka na ya mutu ko ko kila masu kwashe mutane su yi cikin daji su kwashe su a ce sai an kawo miliyan biyu kuma kai baka da su shi baya da su sai an sai da mota ta an sai da kaza an sai da kaza to mi daɗin da abin nan ya yi don haka lokaci yadda ya kamata mutane su sauƙa ma kawunan su mu bambanta da 'yan siyasa da kuma jahilai sannan duk gyaran da aka so mu ba wai faɗi ɗaya wurin wa'azi ba sai mun fara yi aikace sannan aka san da gaske muka yi mu fara yi a gani a ce eh dalle da gaske suka yi to sannan wa za su biyo a bayan mu Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik